هدي وسلامك المستقيم وعلى آله وقبله وفداله آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن ذل غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إنما كديدي كلما عليكم الميتة an haramta muku mushe wanda ba a yanka ba waddama da kuma jini wanda yake fesuwa walamar kinzir da kuma nama alhanzir shine adadi kuma wahilla bihi da ghairillah da abin da aka yanka ba da sunan Allah kuma nutsura duk wanda ya shiga cikin damuwa a gaira bagin amma tafiyarsa ba yana fita da cikin abin musulmi bane wala adin ba kuma mai yin ta'adda bane mai zuwa kan hanya yana kashe mutane ba to fala isma alaihi babu laifi gare shi cikin cin wannan abin da aka ce an haramta ne inna allaha jira allah ghafurun mai gafara ne ga masoyan sa rahimu bai kuma jin kai ne ga masu biyayya gare shi ma'ana an faɗi abubuwan da aka haramta ya ka ce idan mutum yana cikin matsuwa ko yana tafiya a cikin jejiyarsa abin da zai ci zai iya cin abin da aka haramta ne amma wanda mutumin da yake tafiya mara kyau wanda ya je jejin saboda kashe mutane ko face dukiyar mutane ko kuma ya fita da sun jama musulmi to wannan shi ba shi da wannan sauƙin da aka fara
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وبنجد تبارك وتعالى إن الذين سنوا أننا يكتمون ما أنزل الله وأن سكيبوا أبن الله يسوقر أتكين للتابي معنا أتكين للتابي يهود سنة قوي أبن الله يبين أتكين التوراة وكما نسارا ويشترون به ثمنا قليلا musamman su yahudawa ɗin su aka yi shaida suna yin wannan abu wai sai na biyu ta manan kalilan sannan suna ciniki suna sayar da wannan abun da ɗan dukiya ka mana suna ɓoye wa mutane da suke kasan su saboda ɗan abun da suke ba su na abin duniya sai su ringa in gaya musu sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in sun gaya musu za su watsa a wajen su za su kuma daina samun abun da suke samu to ulaika Allah ya ce waɗannan ma ya kuru na fi buɗe illa nar ba abin da suke ci a cikin su sai dai wuta saboda makomar su wuta ne sun karbi dan abun duniya kaɗan sun boye sigobin manzon Allah saboda kar mutane su gane su shirya to makomar su wuta ne shi yasa aka ce kamar ma wuta suke ci kawai wala yukallimuhum Allahu yawmal qiyamati ubangiji ba zai magana da su ranar kiyama saboda kushinsa gare su wala yuzakkihim kuma zai tsarkake su ba walahum azabun alim azaba mai raɗaɗi ita ce ta tabbata gare su mu'limun ko mu'lamun an ce mu'limun ismul fa'il ne ko mu'lamun kuma ismul maf'ul ke
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أكبرهم على النار أولئك وأنن بيسوني الذين وأنن دا اشتروا الدلالة سكسي فتا بالهدى والسرية ما نسك بر شريعة سورة والعذاب لكم عذاب بالمغفرة ما نسك ذائي عذاب سك بر جافرة da gafara da aka tana da musu idan ba su koye ba sun gaya mutane gaskiya za su samu lada guda biyu ladan sun bi waɗancan annabawan da kuma ladan sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi annabi Musa alaihi salam ko annabi Isa ya dawo sake bin annabi alaihi salatu wasalam waɗannan suna da lada kashi biyu ahlul kitabi irin su Abdullahi bin Salami irin su Abu Zarri al-Ghifari su ga sunan dai da yawa kitabul ahbar duk irin waɗannan suna da lada guda biyu su salmanin farisi sun biyo su addinai kuma sun sake zuwa sun biyo kaga shi yayi addinai da yawa ne zai bi na annabi sallallahu alaihi wasallam za a ba su lada kashi wa ma azbarahum ala nar su waɗanda suke wannan abin mamakin abin da ya sa su kai haƙuri da wannan wutan mana suna kallo suka zaɓi wuta suka bar gafara suka bar aljanna wannan abin mamaki zama azbarahum ala nar
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك معنى سبب أبن ليس أقبضوانا saboda Allah tabaraka wata'ala ya tabbata ya saukar da littafi din da gaskiya mana abin da gaya musu a cikin attaura gaskiya ne ma ka ce su gaya wa mutane za su biyo a bayan su to innal ladhi amma suka kafirce suka yi imani da wani sashi suka kafirce wa wani sashi sai Allah ya ce innal ladhi nakhtalafu fil kitab hakika waɗanda suka saba a cikin wannan littafi sune yahudawa ko kuma mushrikai da suka kafirce wa ƙur'ani suke cewa wani lokaci suke waƙa ne wani lokaci suke bokanci ne wani lokaci suke siriri da duk waɗannan da in yahudawan ne in ma mushrikan makkan ne to su sani fa lafi shi ƙaƙin bari suna cikin saɓani mai nisa ga barin gaskiya mana duk wanda ya karyata littafin Allah to ya yi nisa ya bar shirya ga shirya a kusa amma ya bar ta
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نعم.
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين نعم وآتى المال على حبه ذوي القربى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نعم ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فوانا أنا faɗa lokacin da yahudawa da aka juye kiblan nan daga baitul magdis aka da ana kallon ka'aba sai yahudawa suka dinga magana akan cewa me yasa al'umma musulmi suka yi haka sai Allah ya ce a gaya musu ai laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ai aiki na biyayya ba wai shine mutum ya fuskanci gabar ko ya fuskanci yamma ba da yake su nasara suna kallon gabar ne kawai inda rana take fitowa nan suke kallo su ko yahudu suna kallon baitul maqdis ne shine sai aka ce ai wannan ba fa shine asalin abun da ake nema imani shine komai walakin albir ma'ana abu wanda yake na aikin alkhairi shine man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira ranar karshe wal malaikati imani da malaiku wal kitabi da kuma sauran littattafai ma'ana ana nufin kutub an ce kitab amma ana nufin kutub yayi imani da littattafan da Allah ya saukar wan nabi'i ne imani da annabawa bayan haka kuma wa'atal mala ala rubbi sannan ya ba da dukiyarsa mana bayarwa na nafila na tsawo kenan wai alahubbi tare da yana so ba wai baya so bane yana so amma ya dauka ya bayar kuma a cikin wanda zai bayar sai aka fara irga aka ce zawil qurba ya ba wa danginsa na kusa wal yatama ko ya ba wa marayu والمساكين da miskinai ومن السبيل da matafiya shine ma'ana dan tafarki wanda yake kan hanya yana tafiya wasa'ilina da kuma masu tambaya sune masu bara kenan wa fil riqab ko kuma wajen yan tawiya ko an kama wani yasa aka kutar da shi irin wannan ma'ana ko mukatabi ne an rubuta cewa in ya bada kaza ya yantu sai ya cikita masa ko kuma daga cikin usara din ma ya fanshe shi na musulmi wa kama salata bayan haka kuma ya tsaye da sallah wa ata zakati ya bada zakka nan kuma zakka na farilla kenan wancan kuma na tadawuri wal mufuna bi ahdihim wanda kuma suke cika alƙawuran su idan ahadu in suka yi alƙawari da Allah ko suka yi alƙawari da mutane suke cikawa wasabirina wanda kuma suke haƙuri fil ba'sai a cikin tsanance tsanance shine cikin tsananin talauci ko wani abu na tsanani wadda rai da kuma rashin lafiya wahina albaz da kuma wajen yaƙi in an je nan ma suna yin hakuri su tsaya a yi wannan yaƙi da su to ula'ika aka ce kaga waɗannan wanda aka sifanta din nan da wannan aiki su ne allazi na sadaku wanda suke masu gaskiya a cikin imanin su kuma su ne suke yin abin da ake bukata wa ula'ika waɗannan umar mutakon su ne masu sauran Allah to dama shi qur'ani sifatu yake faɗa zai sifanta wasu ayyuka ne idan ka shiga ciki shikenan da kai yake in ko baka shiga ba to baka ci yanzu da abin da aka irga din nan tun daga imani ma'ana ana neman mutum wanda yake yana kan hanya shine wanda ya imani da Allah imani da ran lahira da mala'iku da littattafai da dukkan annabawa sannan yake iya bada dukiyarsa saboda Allah tare da yana so ma'ana ba wai baya so ba kuma ya bayar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fiye kyauta shine wanda ka bayar kana cikin lafiyarka ba mutum in ya zo mutuwa ita cewa a ba wani ka ba ba kaga lokacin shi ba bai da bukatun dukiya yana ga to ba za ta masa komai ba ta da amfani a wajensa saboda haka ba irin wannan ba kana da bukatun ta kana so din ka dauka ka ba sannan akwai na bayarwa na ta dauyi akwai kuma na farilla shi na zakka to duk wanda aka sifanta da waɗannan abubuwan sannan ga kuma cika alƙawari alƙawarin Allah ko na mutane sannan ga kuma haƙuri a cikin tsanance tsanance haka ko wajen yaƙi aka je suna yin haƙuri to waɗannan su ne aka ce masu gaskiya a cikin imaninsu su ne ya kamata a girmama ba abin da su yahudu da nasara suke fitawa cewa sun ɗauka kawai kallon ibla kawai nasu ko gabar ko yamma shi ne a bakaci a masu irin wannan sifofin su ne masu imani misali tun da yanzu waɗannan annabi sallallahu ya gaya musu ana cikin sallah a masallaci aka ce ana kallon baitul maqdis aka ce a dawo kallon ka'aba kaga dole sai mai imani shine zai yadda tunda manzon Allah ne ya faɗa sai ya juya to kaga irin waɗannan su ake faɗa su yanzu kuma su ne wanda suke mana masu sifofi masu kyau kuma masu takawa ko ulai ko mun ta su ne masu tsoron Allah na
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى نعم.
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان نعم.
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم نعم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن في له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأعداء إليه بإحسان ذلك تكفير من ربكم ورحمة وعند بعد ذلك فله عذاب أليم to an faɗi hukunci a nan na maganan kisasi ubangiji ya ce ya yi wallazi na amuru ya ko da kuka yi imani kutiba alaikum kisasu fil qatla an hukunta muku ko an rubuta muku an tabbatar muku da cewa a kisasi shi ya kamata a yi a cikin abin da ya shafi kashe mutane ma'ana idan akwai kisasi to da mutane za su kiyayu in kasancewa in ka kashe za a kashe ka to za ka kiyaye kai- kisa ɗin amma idan mutum ya san cewa in ya kashe ma ba abin da za a yi shi yasa sai ya ci gaba da kashe aka ce alwarru bil hurri idan da ya kashe da a kashe shi wal abdu bil abdi aka bawa in ya kashe bawa shi ma a kashe shi saboda ya kashe wannan bawa wal unsa bil unsa haka nan mace ma ta kashe mace ɗan uwarta ita ma a kashe to sai aka bayyana cewa an faɗa a sunna idan namiji ya kashe mace shi ma ba za a kashe kare ji an ce wal unsa bil unsa a in ka kashe mace za a kashe ka saboda ka kashe ta saboda abin da ake lura da shi din shine addini addini ne ake lura da shi sai aka ce to amma idan aka kashe ba a kashe musulmi da kafiri saboda darajarsu ba ɗaya ba ne daman addini shi ake lura da shi amma idan bawa ya kashe ɗa a wani kauli aka ce za a kashe shi kamar yadda imamu hanifa shi akan haka yake cewa za a kashe ɗa in ya kashe bawa amma wasu sun tafi akan cewa a'a sai dai idan ɗa ne a kashe shi saboda ya kashe ɗa amma in bawa ya kashe ba za a kashe ba sai dai a ce kawo ne amma shi imamu abu hanifa ya ce ana kashe ɗa idan ya kashe ɗa to fa man ufiya lahu min afihi shay'un wanda aka masa afuwa daga jinin dan uwa ya kashe jinin wani sai dan uwan suka masa afuwa ba a kashe shi ba to zai ba da diya mana isasi ne aka masa afuwa amma ba zai ba da diya to fattiba'un bil ma'rufi wa da'un ilayhi bi ihsan mana sai a bi shi akan cewa ya kawo diya din shi kuma wa ada'un ilayhi bi ihsan shi kuma ya kyautata bi ihsan din mana ya kawo ya ba da wannan diya da aka ce kawo karyare zalika takfifun wannan hukuncin da aka faɗa sauwaƙewa ne mai rabikun daga ubangijinku wa rahamatun da kuma rahama daga gare shi kamani ta da ba da zalika duk wanda ya ƙetare iyaka bayan wannan to falahu azabun alim akwai azaba mai raɗaɗi a kansu ma'ana sauwaƙewan da aka yi na cewa idan ƴan uwa suka maka abubuwa ba su za su kashe ka ka kashe ɗan uwansu to ka ba da diya kaga an sauwaƙe maka ke amma ba su yadda ba dole sai an kashe idan sun yi afuwan ne to sai a ba da diya na to amma da shi isasi yana nuna shi ne ke tabbatar da hana mutane kisa dan mutum ya san in ya kashe za a kashe zai ke yaro amma ya san kawai in ya kashe babu da za masa shi yasa ake ta kashe mutane haka kawai sai ake cewa ai kaddara ne mutane suna wasa da jinin mutane na'am
ولكم في القصاص حياة نعم يا أولي الألباب لعلكم تتقون نعم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون نعم ولكم حياة في القصاص ma'ana akwai baqa'un azim akwai wanzuwa na rayuwa mai girma a tare da ku fil qisas a cikin qisas dan dai mutum ya tabbatar in ya kashe za a kashe shi to ba zai kashe ba saboda shi ma ya san za a kashe to kaga wannan zai sa a ringa wanzar da mutane ke ke sa ubangiji ce ma'ana wala kuma hayatun fil qisas ya ku ringa wanzar da rayuwanku idan kuna yin qisas ya ulil albabi ya kuma abota hankali na da Allah ku tattaun dan dai ku kiyaye daga wannan dan mutum ya san cewa ba za a bar shi in ya kisa to zai kiyaye amma in ya san ba abin da za a yi yasa ake wasa da jinin mutane na'am كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين نعم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كتب معناه فريدا an farlanta muku cewa za a bara da kuma mutu in ɗayan ku ya ga alamar mutuwa shine wa in ya zo mutuwa in mana in ya ga asbab alamar rasuwa in ta raka kairan idan ya bar dukiya to yayi wasiya alwasiya to yayi wasiya din liwali zaini da iyaye da akrabi da makusanta bil ma'ruf da abu wanda yake sananne mana kar ya ƙara akan sulusi dama mutum zai wasiyantu a cikin sulusi zai mana za a kasa dukiya uku to zai iya wasiya da daya amma kashi biyu ya bar magadansa to kuma wasiyan da da farko ana iya yi wa iyaye ma ko ƴaƴa ma ko ɗan uwa duk wanda zai gaje ka za ka iya amma daga ba aka yi nuska aka ce wanda wanda zai gaje ka wanda bai da gadon ba shi za ka yi wasiya ka ce a bashi wani a cikin sulusi din amma shi wanda yake da gado a tunda yana da gado ba za a yi wasiya a ce a bashi wani haqqan alal muttaqin wannan haƙƙi ne bisa masu tsoron Allah Na'am, alwasiyatu lil walidaini ma'ana shi wannan wasiya din ana yin sa ne iyaye da kuma makusanta bil ma'rufi da abu wanda yake sananne. Hakan kuma haƙƙi ne alal muttaqin ga masu tsoron Allah. Shine aka ce an yi nuskanta da ayan gado cewa la wasiyatu lil warisi dan mutum zai gaje ka to ba za ka yi wasiya kuma ka ce a bashi wani abu za ka yi wasiya wa waɗanda ba su da gado musamman ma kuma aka ce wanda ya zama ba shi da wanda za su gaje shi ne ake so ya yi wasiya amma in dai yana da wanda za su gaje shi to ya bar su su yi gadon yafi akan wannan wasiya duk da cewa an yadda zai iya yi a cikin sulusi kamar da manzala sallama ya faɗawa abdurrahman bin auf cewa zai iya wasiya ga sulusi tunda shi yana da magana amma mata ne ko kuma yasta mace ce sai aka ce zai amma wanda yake da magada da yawa in ma zai yi to yayi ga wani abu wanda yake ba mai yawa sosai ba saboda ya bar magadansa suna da shi yafi akan ya bar su ba su da shi
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه نعم.
إن الله سميع عليم نعم ومن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ومن بدله wanda kuma ya canja shi ma'ana shi wasiya din an yi wasiya yana wajen ya san abin da aka yi sai zo ya canza ba da ma abu bayan ya ji shi ya san abin da aka faɗa sai ya canza to fa inna ma ismuhu ala allazina yubdiluna kadai dai laifin yana kan wanda suka canza din ne shi wanda ya yi wasiya bai da laifi ya riga yayi amma wanda aka masa wasiyan kuma ya canja sabanin yadda aka faɗa to wannan yayi laifi inna allaha sami inna allaha sami alim ni gashi Allah mai ji ne ga maganan wanda ya yi wasiya din kuma alimun masani ne ga wanda aka yi wasiya gare shi din idan ya canza to laifi a kansa ne babban abin da aka fi so ma tun baka zo rasuwa in ba kana da lafiyanka kai amfani da dukiyarka kai abubuwan alkhairi kar ka jira sai ka zo mutuwa da yawa akwai wanda sai ga in sun zo mutuwa din sai ka ga ko wasiyan ma ko aƙi kamar da suka faɗa misali in ya ce a cikin sulusin a cire a masa kaza ko a gina wata makaranta ko wani masallaci ko wani abu sai gaba za a yi sai da ka tun kana da lafiya ka cire ka yi shi ya fi maka shine ka amfana da abun kenan amma in ka bari ba makin an zo karshen ka ce a yi din sai ka gaba a yi ba ka kuma shi wancan abun da zaka bari shine naka abin da zaka gina ko makaranta din ko wani masallaci ko wani bohol ko wani abu dai wanda zai zama zai ringa binka kana lahira to shine fa naka sauran abin da ka bari duk ba naka bane ko waɗanda aka ce ainihin mahaifinsu ya rasu ne ma to amma dukiyar bai ma biyar dukiya da yawa ba an yi ta samun dukiyar ne daga baya abokan suka yi ta bashi to sai yan uwan suka ce to yanzu a zo a cire bashin da ake bin su aliya yayan suka ce a ba su yadda ba bashi za a biya mahaifin suka ce amma ba su yadda kaga balle su cire a yi wani abu kaga ba ba lalle ne su yadda ba sai da aka tun kana da lafiya kai kokari kai amfani da dukiyarka da damarka cikin abin da zai amfane ka ba hana su ka musu ba amma kai ma kai wa kanka abin da zai ta binka daga baya
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه نعم إن الله غفور رحيم نعم فمن خاب من موسى جانفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم to wanda ya ji tsoro ma na aka masa wannan wazin sai ya wazatu daga shi mai yin wasiya mai yin wannan wasiya din janafan karkata ga barin hanya gaskiya din aw isman ko kuma yin abu da gangan ma'ana karawa akan sulusi to sai wa azantu fa aslaha bainahum sai gyara a tsakanin su to fala isma alai babu komai gare shi ko kuma a'a aka ce shi mai wasiyan ne da yazo wasiyan sai wasiyan yadda ba yadda aka faɗa ba to wanda ya ji din in ya zo ya gyara ya yi faɗi yadda aka faɗa ya gyara to in yi wannan gyaran babu laifi gare shi ma'ana ko mai wasiyan shi in ya ji wa'azin ya yi abu yadda aka faɗa tun da an ce iya cikin sulusi to ya tsaya iya nan sannan an ce kar ya yi wa wanda zai gaje shi da yi haka ɗin ba ya yi gyara ma'ana ya abu mai kyau shi kenan ko ko a wanda ya zo wasiyan ne sai wasiya mara kyau ma'ana ya ta ɗaukan cewa a bawa ne kaza kuma zai gaje shi ko kuma ya tsallake iya huruminsa ya wuce sulusi to wanda aka bar wannan abun a hannunsa to in ya zo ya gyara in ya gyara bai laifi ba wala isma alaihi inna allaha ghafurur rahim diga ubangiji tabaraka ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai ne na'am يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون to an kira mumini cewa ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba ma'ana furida alaikum siyamu an farlanta muku yin azumi shine na watan ramadana irin wannan watan da muke ci kama kutiba alal ladzina min qablikum kamar yadda aka farlanta wa wanda suka zo kafin ku la'allakum tattaqun ko ku za ku ji tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala ku kiyayi daga sabo ma'ana ku yi wannan azumi din su al'umma da suka gabata an ce su ma akwai azumin da aka ɗora musu wasu malamai sun ce su ma yahudu da nasara duk an ba su watan ramadan sai suka yi ta shishigi har suka ƙara kwanakin suka wuce ma talatin ɗin wani ƙauli aka ce kai hamsin daga baya sai abin ya gagare su sai suka mai da azumin suna yin sa a lokacin da ake ruwa sana ba sa yi a lokacin da aka ɗora musu a wani ƙauli wani ƙauli kuma aka ce a su azumin su ba ramadan ba ne kowane wata an ce su ringa yin kwana uku in suke yin wannan da kuma ranar ashura su haka da suke yi a farkon musulunci ma hakan ake kowane wata za a yi kwana uku da kuma ranar ashura sai aka zo aka yi miska sai aka ba mu wannan wata na ramadan aka ce shi ya kamata a ringa yi saboda gode wa Allah kuma ga shi dama a cikin watan ne aka saukar da qur'ani to wannan godiyan ne ake yi ake wannan azumi na ramadan na'am
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون نعم أياما معدودات معنى أن فتتوا أي أزمي زيادة kwanaki ne fa wanda suke kaɗan shine kwanakin watan Ramadan kwana talatin ko talatin ba kaman kana minkum maridan wanda ya kasance a cikin watan sai aka zo aka same shi bashi da lafiya aw ala safarin ko kuma zai yi tafiya to fa iddatun min ayyamin ukar sai ya irga a cikin wasu kwanaki mana in ramadan ya wuce sai ya rama iya kwanakin da bai yi ba saboda rashin lafiya ko kuma saboda tafiya wa alal ladzina yudiquna sai kuma waɗanda yudiquna din mana wanda ba za su iya ba ai la yudiquna ba za su iya yi ba da kibarin saboda shekaru mana tsufa in mutum ya tsufa da yawa ba zai iya yi ba au maradin ko kuma rashin lafiya wanda la yurjabur uhu ba a tsammanin zai samu sauki irin wannan shi sai aka ce to abinda zai yi fidyatu da'amu masakin ko miskin sai dinga ciyar da miskinai kullum ya dinga bada abinda miskini zai ci kullum abinda zai bayar ke to aka ce a wani kaulin da a farkon musulunci wai kaman zabi ne aka bayar ko mutum ya azumi ko kuma ya ciyar din wasu haka suka ce mana ikuna hudin nan babu ladi ko da wai zaka iya ko in kaga ko ka yi ne ko ka ce kuma suka ce a'a dama akwai ana kaddara ladin cewa wanda ba za su iya ba ne aka ce su yi wannan fidiya ɗin saboda shekaru ko don saboda rashin lafiya to faman ta ɗauwa a kairan duk wanda ya bayar da wannan ɗin mana ya ƙara bayan ka ɗauki abin da za ka ba shi ci ɗin kuma ka ƙara masa ko da kuɗin cefe ne ma to babu laifi mana wannan fahuwa khairu la wannan yana da alkhairin kai haka amma wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun yin azumi shi yafi muku alkhairi idan dai kun san hakan shi yafi mana in dai mutum yana da daman zai iya din to ware ko da tafiyan yayi yayi din yafi akan ya aje amma in ba zai iya bane to nan kan sai ya bari ko da ma ba shi da lafiyan in ga ba zai iya ba sai ya aje na'am
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون na to a wannan aya sai aka faɗi cewa ga yadda za a yi azumin shahar ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan fi azumin watan ramadan shine watan da aka saukar da alqurani ma'ana lokacin da aka saukar da shi jumla guda daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya a daren lailatul qadr daga ba sai aka dinga daukowa gwargwadon abin da ake bukata sai a ciro a ciro haka aka yi ta cirowa har dai a shekara ashirin da hudu aka gama sauƙewa annabi sallallahu alaihi wasallam amma wancan wanda aka faɗa jumla wahida ne aka sauke shi aka aje a wajen daga baya kuma aka dinga ciccirowa gwargwadon bukata to hudan linnasi shi wannan littafi shirya ne ga mutane wa bayyinati da kuma ayoyi ne bayyanannu kuma da kuma shirya dai ga ainihin al'umma gaba ɗaya wal furqan kuma yana rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya faman shahida min kuma shara falesu to duk wanda ya riski wannan watan to ya azumce shi wasu suka ce to wannan ita ce wai nuskar da aka yi da an ba da dama ko ka yi azumi ko kuma ka ciyar to da aka ce faman shahida min kuma shara falesu to yana aka nuna to yanzu azumi wajibi ne in ka gaba ka yi ba sai dai larura ba ka da lafiya ko kuma mai shekaru da yawa din in ba zai iya ba shikenan sai ya ringa ciyarwa kullum a cire mudu a je a bayar da kuɗin cifini shikenan saboda ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shi Allah yana dora mutane abin da za su iya ne wa man kana maridan wanda ya zama bashi da lafiya aw ala sabarin ko yayi tafiya to fa iddatu min ayyamin ukar sai ya irga kwanakin a wani wata daban sai ya biya yuridu Allahu bikum al-yusra shi Allah sauki yake nufi da mutane wala yuridu bikum al-usra baya nufin ku da tsanani da wahala walitukmilu al-iddata idan aka gama azumin kuma kwanaki suka cika to sai a zo kuma ranar sallah kenan wali tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun sai a fito nan kuma ayi takabbar bari ana takabbar bari ana gode wa Allah akan abin da ya bayar wa la'allakum tashkurun wa la'allaku za ku gode wa Allah akan wannan mana in kun yi wannan kun yi azumin ya kare to sai ku fito kuma ku zo ku gode wa Allah a kwanakin sallah kuma
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نعم أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون na'am wannan kuma ta sauka ne lokacin da mutane suka taru wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suna tambayan sa wai wai ubangijin nasa a kusa yake ne ko a nesa mana in za a masa magana a yi da ƙarfi ne ko a yi da hankali shine aka saukar da wannan aka ce ai wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka a kaina cewa wai a nesa nake ko a kusa ka ce musu ina kusa fa inni qarib ina nan a kusa kuma ujibu da awatar da'i za da'an duk mai addu'a mai kira in ya kira ni ina amsa sai dai sharaɗin shine falesta jibuli ni ma su amsa kiran da na musu na ce a kaɗe ta ni su yadda a yi sallah a yadda duk abinda na faɗa azumi zakka haji a yi matukar kana wannan to Allah ma zai amsa maka falesta jibuli su amsa kiran ni ma da na musu ai du'ai bi ɗati shine su min biyayya wal yuminu bi sannan su yi imani da ni la'allahum yarshudun to in sun yi haka hakika za su shiriya ita la'alla in dai ka ganta a Qur'ani to tana nufin tabbas amma a larabci taraji ne la'alla littaraji tsammani ne cewa wa la'alla bari in je gu kaza ko zan samu kaza ko kaza amma ya Qur'ani ne tana nufin hakika ne in Allah ya ce in kai kaza to hakika zai baka kaza idan mutane sun yi imani da shi sun bi shi to lallai zai shiryar da su saboda haka kaga ya nuna a kusa yake shi yasa kullum kamar yadda muke faɗa ubangiji ya ce yana ko ina da zatinsa ya ce wa arka lagnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu sai ya ce me wa nanu aqrabu ilayhi min hablil warid ya fi kusa da kowa fiye da jijiyar da take cikin wuyan mutum kaga ba a nesa yake ba kenan tabaraka wa ta'ala kusancin ne yayi yawa har yasa mutane ba sa gane wa min shiddati zuhuri kafauku mana in bayyana yawa sai ya dawo kuya to shi yasa mutane ba sa gane saboda haka a amsa kiransa shi ma zai amsa kiran da mutane suke masa roƙon da ake masa na
أحل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد نعم تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون na'am to wannan kamar da aka faɗa dai ayan da muka karanta kafin wannan cewa an ce ayi azumi saboda a gode wa Allah ma'ana an sauka mana da Qur'ani kafin zuwan Qur'ani mutane suna cikin bata babu shiriya abubuwa da marasa kyau kuma ana dab da za a faɗa wuta Annabi sallallahu alaihi ya kawo wannan shiriya to lalle a ce ya kamata a gode wa Allah da ya bada wannan shiriya sai aka ce uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun mana an halanta muku a daren azumi din mana kusantan iyalin ku wanda da suna tambaya akan haka cewa to tunda ana azumi da rana an hana to da daren ma haka ne to mutane da yawa suka ci za su tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama da shi akwai sai na Umar to da wani ya tambaya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada amsa akan haka sai wannan ayan sai ta sauka cewa uhilla lakum laylatas siyami rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum mana an halatta muku wannan a daren watan ramadan sannan su tufafi ne gare ku haka kuma tufafi ne gare su alimallahu annakum ubangiji tabaraka wa ta'ala hakika ya san kun kasance sattalin anfusakum mana kuna hakikar kanku da barin wannan saduwa da su din a wannan daren fataba alaikum ubangiji ya karbi tuban ku afa ankum kuma ya muku afwa fal'ana bashiruhu mana yanzu an muku izini akan wannan din wabtagu ma kataballahu lakum sannan ku nemi abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halatta muku na daga wannan iyalan naku wa kulu washrabu sannan ku ci ku sha a daren gaba ɗaya hatta ya tabayyana lakum al-khayr al-abyad min al-khayr al-aswad min al-fajr har sai wai kaman zare fari ya bayyana gare ku daga baki mana sai kun bambance tsakanin wannan fari ne wannan baki ne kinan ne wai za a gane alfijir ya ke to kina amma misali kawai haka yi sun matin siyama idan dai sannan ku cika azumin har zuwa dare mana har zuwa rana ta fadi wala tu bashi ruhunna kar ku kasance su wa antum akibuna fil masajid alhalin ku kuna masu itikafi mana kuna kuwa a cikin masallaci dan mutum yana itikafi to ba a yake kusanci iyalin sa ba wala ta wala ta garbuha mana kar ku kusanci iyali kazalika yubayyinu lahu ayatihi lin-nas haka Allah yake bayyana abin sa mutane da Allah mai tabo ko cewa su za su kiyayi abin da ya hana su to alhamdulillah fatiha da salatin
ba da goma